به ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم إن زعمتم أنكم أولياء لله من الناس من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة من يوم الجمعة فاسأوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو نحوا انفضوا إليها وإذا رأوا تجارة أو نحوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين قل بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين وأبدل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته muna ashirin da shidda eh, muna da eh, muna goma sha biyar sha biyar ga watan shidda sha biyar ga watan shidda shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijira a safarin jikada yayye a cikin halitta sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya yi ne da takwas da watan ɗaya takwas ga watan ɗaya shekara dubu biyu da ashirin da uku miladiya. Allah subhanahu wa ta'ala fa'alun lima yurid fa'alun lima yurid wanda sai ya so aiki cikin ƙaddarawarsa da kuma yadda yake sarrafa bayan sa yadda ga dama ya sake mayar da mu wannan majalisi wanda muke gabatar da darasi na musamman a cikin wannan littafi na mai albarka usulul iman fi dawil kitabi wa sunna na babban malamin mu a Sheikh Dr. Saleh bin Abdulaziz Ali Sheikh rahimahullah yan uwa musulmi wannan littafi babban abin da yake karantar da mu gyara aqida ai kokarin gyara aqida ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kakkabe ma kalmar la ilaha illallah dukkan wata kura al'ada da bid'a domin kowa kan kalmar la ilaha illallah yi kokarin gyara tauhid uwa musulmi min anan duniya da yi kokarin shiga cikin ma'abuta tauhid ma'abuta kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala cikin tauhidul uluhiyya da rububiyya da tauhidul asma wa sifat wadan suna cewa da tauhidul risala tabbatar da manzancin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yan uwa musulmi muna ƙara tunatar da tarihi kafin mu shiga littafin garangara yau zan mu tashi a bisa darasi na 26 kafin nan yan uwa musulmi kan yi rayuwar mu a yau tana buƙatar a ci gaba da karantar da mu abin da ya shahi kaɗai ta Allah. Domin asalin halittar mutum da aljan Allah ya halicce ba komai ba illa ne ya abudu, wa ma halakatul jinna wal insa yace illa ne ya abudu. Allah ce bin halicci mutum da aljan ba sai da su bauta mishi. Ma'ana ai liwan hidun dan su kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala. Ka shaidi ya uwa musulma kada ki sake ki je ma Allah kina mai haɗa Allah. Kina mai kiran wani Allah subhanahu wa ta'ala. kana mai ɗaukar wani haƙƙi na Allah ka ba wani abin halitta. Ina Allah ya halicci mutum da ajiyar ba na kawai madan su bauta zuwa gare shi ma'ana su kaɗe shi a cikin bauta. To shi ne ma da yake karantar da mu a cikin wannan littafin abin da ya shahi kaɗe da Allah ɗanɗa a cikin rayuwa ta mutum. Daga ciki akwai wato fa'ida wanda mai tauhidi zai samu. fa'ida wanda mai tauhidi zai amfana da su aƙalla kusan fa'idoji guda uku aƙalla a taƙaice ne wannan ‘yan uwa musulmi daga ciki abinda mai tauhidi in Allah subhanahu wata'ala ya ƙaddara maka ka sami ta Allah tsantsa ba ka bautar wani Allah ba ka ɗaukar haƙƙin Allah ka baiwa wani daga ciki akwai al'amur fil akhirah min al'azab ka samu amintuwa daga azabar Allah a lafiya. Kaga wannan babban farla ce ko fa'ida ce, a ce yau ka tashi gidan alkiyama, ka je wa Allah, ka samu amintuwa daga azabar Allah. Allah ya amintar da kai daga yi mishi azaba. Wannan fa'ida ce mai tsada da cikin ƙwamsu. Wannan fa'ida ba samuwa kuwa sai ka tabbatar da kalmar la'ila illallah. Ka san ma'anarta, ka san fassararta kai kokarin dabbaka ta a aikace harshe ya faɗi zuciya ta kudurta gabubuwa su aikata ka samu wannan ko za ka samu al'amur fil akhirah min azab samun amintuwa a lafiyar da azabar Allah fa'ida ta biyu wani hidayatu fi duniya mutum mai tauhidi zai samu shiriwa Allah ya shirye shi a cikin duniya. Dan uwa musulmi kullum idan kana sallah kakkamance a cikin suratul Fatiha irin ayar da kake karantawa wanda Allah ke cewa ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin kullum a sallah idan mun karanto suratul Fatiha domin لا صلاة لمن لا يقرأ الفاتحة باب صلى ga mutumin da bai karanta suratul Fatiha to a cikin ayoyin da suke cikin suratul Fatiha aya guda bakwai kana cewa ihdinas siratal mustaqim ya Allah mahalicina ne kagen halitta ta wanda kai ne abin bauta ka shirye su da ni hanya madaidaici وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون كان تعدوا wannan siratul mustaqim din idan yake wa ma Allah shirye ka hanya ce wadda kai ni'ima a gare su tun daga annabawa da salihan bayi da mu'mine hanya waɗanda kai ni'ima a gare su tun daga annabawa da salihan bayi da kuma mummuni ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim wannan hanyar ce kake watan Allah ya sanya to akwai samun shiyuwa ga mutumin da ya tabbata akan tauhidi ɗan musulma kada ki ɗauki wani abu kira ta ya da sunan shi zai baki lafiya shi zai baka lafiya kar ka ɗauki wani abu ka canfa wannan abin shi yake arzitawa shi yake talautawa na iya dora maka rashin lafiya a'a Allah subhanahu wata'ala shine mai dorawa shine mai yayewa wake arzitawa wake talautawa wake dora rashin lafiya wake yayewa ashe kada fatan Allah ya shige ka hanyar wanda ya ni'ima a gare su tauhid Allah yake cewa wala arba atna fi kulli ummati rasulan an ibudu Allah wa tajnibu tagut haqiqan tabbas mun aika a cikin kowace al'umma a cikin kowace jama'a rasulan manzo in yaje me yake cewa an ibudu Allah wa tajnibu tagut ku bauta tawa Allah shi a dai mana ku kadaita Allah shi a dai sun ci a tagut ni ne mana a tagut dukkan wani abin bauta wanda ba Allah dukkan wani abin bauta wanda ba Allah ba ya zama a tabu shi da tabu to a nisanci bautar wani Allah ka nisanci shirka ga Allah ka nisanci kiran doguwa ko masa so ko jangare ko wanda ani ibudullah wa sallimu tabu kina kake addu'a Allah ya shirye su da kai a duniya falala ta uku da mai tauhidi yakan yi dace da ita وتكفير الذنوب كان كرى الذنب الله يكن كريمك الذنب إيه كسامو كان كرى الذنب الله يكتب a ce Allah ya kankare mu dukkan wani zunubin ka babba ne ko karami Allah ya kankare mu ya ka samu nima dan uwa ka samu gofarla mai tsada sai malam yake cewa ka koma cikin suratul an'am ka saurari fadar Allah da ke cewa dan uwa dalibai idan musulmanci bayan ta'awizi allazina amanu wa lam yalbisu imanahum zulmin Allah subhanahu wa ta'ala ce alladina amanu waɗannan da suka yi imani da Allah shi a- abin bauta babu wani macancancin a yi musu bauta da gaskiya sai Allah suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzo ne daga Allah abin da ake yi da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato tasdiquhu fi ma akhbara ka gaskata shi a cikin dukkan abin da ya bada labari ka gaskata shi a cikin dukkan abin da ya bada labari wacce na bu mana ha anu ka nisanci dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wata jara mai tsawata mu Allah ya abudu Allah illa bi mashra ka sai ka shaidi kada ka bauta ma Allah sai da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta wannan shi ne ka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga Allah to wanda suka yi imani da Allah shi abin bauta shi ne mafi cancanta cikin bauta suka yi imani da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam walam yalbisu imanahu bi zulmi fustaqul wa imanusu da zalunci in ji Allah ulaika lahum al-amn waɗannan su suke da samun zama lafiya suke da samun nutsuwa ina al'umma ko ƙasa ko gari ko wata jama'a wadda take buƙatar zama lafiya ula'ika lahum al-amr wa lam yalbisu imanahum bi zulm duk bai san zama lafiya a cikin gida ne a cikin gari ne a cikin karkara ne a cikin ƙasa ne a cikin al'umma ne to wa lam yalbisu imanahum bi zulm wa'inda ba su tuɗa ba imaninsu da zalunci ulaika lahum al-amr fusi da wannan zaman lafiya ga imani da Allah ga imani da manzon Allah ga kuma nisanta wato ta da imanin su da zalunci na zalunci anan ana nihin shirka yake cewa zalunci babba ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim zalunci a nan shirka in duk masu son su zama la- zama lafiya ɗan kuma musulmi ka yi ƙoƙarin nisantar haɗa Allah ne ka yi ƙoƙarin nisantar shirka ka yi ƙoƙarin tabbatar da tauhidinka shirka ka barta domin Allah ce alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin sai Allah ya ce ulaika lahum al-amn shi da kwanciyar hankali da zama lafiya waɗanda bayan imani da Allah da manzansa ba su cakuɗa imaninsu ba da shirka. Falla ta gaba a cikin wannan ayar wa hum mutadun kuma sun ashi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisin da Imam Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi hadisi ne da tsawo sai mu ɗauki mahallin shahishin mu ana haƙƙul ibadi ala Allah haƙƙin bayi a wurin Allah haƙƙul ibadi ala Allah haƙƙin bayi a wurin Allah Allah yu'adiba man la yushriku bihi shay'a Allah kada ya azabtar da wanda bai yi shirka da shi da komai ba. Wannan haƙi ne Allah ya ɗora maka shi. Mutuƙar ba ka yi shirka da shi ba, ko an yi ada an tuba domin ka gane babu wani laifi da za ka yi shi. Mutuƙar ba ka mutu ba, mutuƙar ba a rike kowar tuba ba, face sai Allah shi yake wato ka tubanka. To haƙi ne a wurin Allah, haƙin bayansa ne a wurinsa, shi Allah ya ɗora ma kansa Allah ya aziba man la yushriku bihi shay'a kada ya azabtar da wanda bai shirka shi da komai wannan hadisin Imam Bukhari da Muslim suka wutar da shi da wannan ne muke cewa dan uwa musulmi ko ɗan uwa musulma duk rigimar da ake ka shaidinki ko ka shaidinka kada ka haɗa Allah da wani a kiyaye wani. Gari ba gari ba, hadisul Qudsi haƙƙi ne a wurin Allah na bayinsa a wurinsa. Ba za ya azabtar da wanda bai yi shirka da shi. Amma ka sake jiɓin ɗar ya ɗauke ka ko ta lallaɓiya ta kwashe ka. ana ta maka wa'azi ka kaɗe ta Allah, ka riƙi tauhidi, ka tabbatar da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kiyaye ya tsare mu da lafiya ta ɗauke ka ka tafi amma Allah da shirka kana mai shirka ba ta tuba ba to Allah bai ta fara ga wanda ya mutu yana hada shi da wani a cikin mota dalilin ka haka inna Allah la yaghfiru أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الله bayin gafara ga wanda ya mutu yana mai hada shi da wani mutar bai shigo ba in dai haska mutu kana shirka baka tuba ba inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi amma wai ga firma nuna dalika liman yasha abinda bai kai shirka ba Allah in ya ga dama sai ya gawo ta an Allah to haƙi ne a wurin Allah baya azabtar da wanda bai shirka shi da komai ba wannan shine a takaitar takaicewa muka yi shunguda da shi akan fa'ida ko farla ta romo ga mutumin da ya fito farla ta warko mutum ya samu kwanciyar hankali a lahira daga azabar Allah amintuwa daga azabar Allah abu na biyu ka samu shiryuwa a nan duniya Allah shirye ka Allah shirye da ku abu na uku ka samu kankarar zunubai Allah kankare mana kurakuran da zunubai kai tsaye za mu koma cikin darasin mu a cikin littafi na usulul iman bidau kitabi wa sunna na babban malamin a Sheikh Dr. Salim bin Abdulaziz Alishe rahimahullah. A sati da ya gabata muna cikin darasi ne wanda ya shahi ayyuka irin ababen da ake aikatawa a gurin kabari. Mun ɗauko muna yin darussuka muna darasin wannan sai lokaci ya cin mana a wancan sati. Ina so in ɗan kuma baya kaɗan don mu gane ɗaliban suna bin mu a darasi? A cikin hadisai waɗanda muka kawo a wancan sati, akwai hadisin Bureda bin Hussein. Mun kawo wannan hadisi muka biyo da sauran hadisi da suke bayansa. Idan ɗalibai ba su manta ba suna bin mu, su karanto mini hadisin Bureda bin Hussein. بعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم
mu shi da Hausa da su da sauran hadisai a sati da ya gabata waɗanda suka shahi da da farko an hana ziyartar kabari saboda irin ababen da ake yi na wato sun shaɓa ma shari'a lokacin da aka ga musulunci ya tabbatu a cikin zukatan al'umma imani ya tabbatu a cikin zukatansu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fazuruha to daga yanzu kuma babu laifi a rinka ziyartar kabari domin yanzu musulunci ya zauna a cikin zukatan al'umma imani ya zauna sun bambance tsakanin sunna da bid'a sun bambance tsakanin tauhidi da shirka tunda shekara goma sha uku aka yi a makka mafi yawancin surorin da suke sabka na alkur'ani mai girma suna bayani ne akan tauhidi mafi yawancin surorin da suka samakiya in ka bibi kana karanta su zaka ga mafi yawancin abin da suke magana a kansa wato shine a samu tabbatuwar tauhidi tabbatuwar ta Allah a cikin al'umma to lokacin da aka ga musulunci ya tabbatu a cikin zukatan al'umma imani ya shiga cikin zukatansu domin imani na karuwa ne da karuwar aiki imani na rabuwa ne da saɓon Allah to daga baya kuma sai aka ce wato ku rinka ziyartar kabari domin wata ruwaya ta kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zurul qubura ku rinka ziyartar kabari fa innaha tazkirar maut domin ziyartar kabari na tuna maka mutuwa kai ma yanzu ko an jima sakanan ka ‘yan uwa musulmi waɗanda suke kallon ko sauraron mu, waɗanda suka rigaya suka rasu su yi doga ba, mu da muke nan, gumi jinkiri ba, kowa lokacinsa yake jira, kullu nafsin za'i ƙasurin ba, fa'iza ja a jaluhu la ya sa'afiru na sa'atar wa la ya sa'afiru. ziyartar kabari yana nuna maka ya tunatar da kai mutuwa wata ruwa yake cewa da na hane ku da ziyartar kabari yanzu ku rinka ziyartar ta fa inna fiha ibra domin a cikin ziyartar kabari akwai wa'azi akwai abin lura me wa'azi da abin lura da ki lura anan wannan da ke cikin wannan kabarin yayi rayuwa irin ta ya sha abin sha irin wanda kake sha amma ruwa imma fifsi da mirinda ko eh eh imma ko mai ji kowa ne eh imma lemun kan eh ya ci abin da kake ci eh ya ci irin su zabuwa a kashe ko a soye eh irin su kaza ha irin su naman sartaro na? eh ya ci abin irin yadda kake cin abinci kai a yanzu shi ma ya ci wannan abincin irin shi in tuwon laushi da miyar kuɗewa kake ci shi ma ya ci in tuwon lam tuwon tsaki da miyar kuɗewa ko da miyar kuka kake ci kake ci shi ma ya ci wannan ya sha irin abin da kake sha ya ci irin abin da kake ci kuma ya taka irin inda kake takawa ƙasar da ka taka shi ma ya taka don mai bulaguro ne mai hali wani ya je biwai wani ya je china wani ya je abuja wani ya je lagos wani ya je libya eh wajen nema wani ya je dubai wajen nema eh ya taka inda kake takawa in adama garan kake da je kasuwa dole ka taro kaya shi ma ya yi irin wani yau gashi nan a cikin kawai tuhuwa riga wannan irin wanda kike sawa da hijabi irin da kike shi ma ya sa ila na karamin kuɗi dan la ayi dari yari ko dan jika jika ko dan jika bibi ko dan jika uku uku ko dan ji- yari ɗaya ma jika goma ne ila shi ma ya sa irin nasa. irin nasa. amma yanzu ya bar su a duniya ya koma cikin kabari ya yi rayuwa irin sa idan mai mulki ne eh domin kabari a gidajen masu mulki idan mai mulki ne ila ya yi mulki yanzu ga shi a cikin ƙasa a waje duk suke faɗa a ji ana musu jiniya da sojoji da jami'an tsaro gaba da baya Eh, ana ana ana tsare shi amma yau ga shi a cikin kabari idan mai kuɗi ne hamshaƙi hamshaƙi mai kuɗi ya hau mota mai kuɗi ce mata wannan biyu ta jiguwa ce ce da da wace mai mai sanyin nan eh eh kuma ya ya yi salon a ɗaki shi ne kamshi ya shi hudu wannan abin farta da ke komi ne ne wani wannan ka taka a ɗaukar da laushi amma yau gashi a cikin gidan ƙasa يهون عن قريب من قصور مزارفة إلى بيت التراب فيسلم فيه عدو البعيد أمام به سقوط الإزرار zamantakewa tashin alkiyama sun kewaye ya bar gidajen da suke da kawa na duniya ya tafi gidan laka idan malami ne hausa ki an akar maka lawo in yi zo guri a keji eh jama'a ta tashi ana akar maka lawo to shi ma yana cikin kasa eh yau ga shi a cikin kamar ya bar rayuwar duniya ya koma rayuwar ta barzakhiya ka rabu da duniya baka je lahira ba kana jin asirin wata kuma a cikin kabarin nan yar uwa musulma ki yi shirin karba tambayoyi guda uku waɗanda suka shayi domin man rabbuki ma nabiyiki man ma diniki waye ubangiji waye annabi ki me addini ki shirya wannan tambayoyi ne waɗanda sun shayi tauhidi sun shayi kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala sun shayi kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin kabar to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa da na hane ku ziyartar kabari yanzu ku rinka ziyartar kabari akwai abin lura muna cikin wannan bayani sai lokaci malam ya karantar da mu ga wanda ya je ziyara ta kabari ga wanda ya je ziyara ta kabari irin addu'ar da ya kamata ya yi irin addu'ar da ya kamata ya yi idan ka je kabari assalamu alaikum ahal diya min al-mu'minina wal muslimin وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية من دون لوكشي بعد بسم الله الرحمن الرحيم مالك يشاء فهذه الأحاديث waɗannan hadisan da muka zana a baya waɗanda suke magana a farkon musulunci an hana ziyartar kabari yanzu kuma an ba da damar a rinka ziyarta daga baya to wannan hadisin jimala wa ma jaa fi ma'anaha da abin da yazo a cikin ma'ana a ma'anarta tadullu ala anna mashru'iyyat ziyaratul qabr tana shirye da cewa lalle ziyartar kabari ba'da da man'i min zalika bayan an hana da farko fa inna ma kanat li hadafaini azimai wannan sun kasance a dalilin waɗansu hadafi masu girma guda biyu. Wa gayataini jalilataini kuma harfanan masu kai gaya ne kuma masu girman gaske. Hadafi na farko al'ulan jimala تجهيد في الدنيا تجهيد في الدنيا بتذكر الآخرة والموت والبلا أنا نونا مكا قدن دنيا da kuma tunatar da kai lahira shi sa daga baya za a mana yanzu daga baya kuma dalilai sai yazo cewa babu laifi a ziyarci kabarin don ka yi gudun duniya kuma a tuna maka da lahira wal maut kuma a tuna maka cewa lalle akwai mutuwa tana ci tana tare da yanzu ko an jima wal bila da kuma wato arewa za ka yi lokacin da babu kai eh ka mutu shi kenan ka ƙare wal itibar bi ahli al-qubur da kuma lura ka tsaya ka yi itibari ka lura da kyau da su ma'abuta kabarin nan mimma yazidu fi imani sha na daga abin da zai ƙara maka a cikin imaninka mutum zai ƙaru da shi a cikin imanin shi ya ƙaru ya ƙara mashi imani cewa yanzu ko an jima shi ma yana ka yi gudun duniya ka tuna lafira ka tuna mutuwa kuma ka tuna arewa kullu man alaiha fa wa yabqa wajhu rabbika duk abin da ke cikin ƙasar nan gabaki ɗaya cikin duniya gabaki ɗaya fara mai ƙarewa ne abin da zai yi saura Ubangiji subhanahu wa ta'ala mai girma da buwaya. Kina akwai lokacin da kai zaka tsari. Saboda haka wannan zai sa ka lura ga waɗanda suke cikin kabari. Wannan abin da ya zaunar da su a cikin kabari zai ƙara ma mutum wato imani. Wai ƙawi ya ƙinahu kuma ya ƙarfafa ya ƙininka tabbas lallai akwai mutuwa kai ma yanzu kada na ko an jima za ka ziyarci kabar wai azimu silatahu billah kuma zai girmama saduwarka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama saduwarka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ka rinka kokarin yin aikin da zai kusantar da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala irin su sallah irin su azumi ha wa ma yazalu abu yatqarrabu ilayya bi mutaratuhu alayhi bawa na bai kushe bai yana kusanta ta da abin da na kar na wato na farallan ta mushi kinan abubuwan da ake yi na su sallah azumi zaka haji abubuwan da za su sadar da kai zuwa ga Allah ka rinka kokarin aikata su daga cikin yan uwa musulmi ku gane wannan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yake cewa akwai wanda duk ya sadar da zumunta Allah zai sare da shi wanda ya yanke zumunta Allah zai yanke mushi rahamarsa a shekaga sadar da zumunta aiki ne da ke kusantar da kai zuwa ga man wasalahu wasal wanda duk ya sadar da zumunta to Allah zai sare shi da rahamarsa wa man qada'ahu duk wanda ya yanke zumunta qada'atuhu Allah subhanahu wa ta'ala shi ma zai yanke mushi rahama zai yanke mushi rahamarsa ashe yan uwa musulmi a yau rayuwar mu in kadi ba zumunci yana daga cikin aikin da ke kusantar da mu zuwa ga Allah wai azimu silatahu billahi kuma ganin wancan ya rayu karshe ya koma cikin kawai wannan zai ƙara maka imani a cikin jikinka ya ƙarfafa ya ininka ya girmama saduwarka ga Allah subhanahu wataala wai zaba anhu iradu wal gafla kuma wannan abin ya tahiyan maka da kawar da kai daga sabawa Allah ya kawar kai kokarin kautar da kanka daga dukkan sabon Allah sata zina yaudara ƙarya annabi manci yau ka zo ziyartar kabari ka ga wani a cikin kabari eh in mai jiji da kai ne in mai jiji da kai ne da nuna ba lafiya ba ƙarshe ya kuma cikin kabari eh in ɗan shaye-shaye ne ƙarshe ya kuma cikin kabari in ɗan ta more ta hole ne ƙarshe shi ma ya kuma cikin kabari to wa yadhhabu anhu al-i'rab wal ghafla ganin ka lura da wancan yana cikin kabari ya yi rayuwar shi kabi ya kare wannan zai tahiyyar maka daga kawar da kai daga saban Allah da kuma rabkana daga rishin motar Allah ka gafala ka kawai ɗan ta more ka hore saboda ka ga wannan a cikin kabarin shi ma ya yi rayuwa irin taka kai ma wata ran kai ne a ciki asali abu na biyu al'isan ila da maut bi du'a ila akwai al'isan kyautatawa al'isan kyautatawa ya zuwa su matattun da yi musu addu'a a gare su ku rinka ma matattunku addu'a wadda rakumi alaihim da kuma nema musu rahama a wurin Allah. Kuna yi musu addu'a, kuna nema musu rahamar Allah. Waɗane bil magafirati lahu da kuma nema musu gafara a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wannan yana daga cikin abubuwan da shari'a ta zo mana da shi akan abin da ya shafi matattun mu kyautata addu'a zuwa gare su mu rinka nema musu rahamar Allah mu rinka nema musu gafarar Allah اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وانا أدعوهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أرد أما مسلمي وإن دسكر قايم الدعاء كألا يا مس غافر يا مس رحمة وسؤال الله العفو عنه da kuma roƙon Allah Allah ya musu rangome Allah ya rangomta musu su samu rangome daga Allah samu afuwar Allah sai mala ya ce hadar da dalla alaihi dalil wannan shine abinda ya shirye da dalili a kansa wa man idda'a ghayra zalika duk wanda ya da'awar wani abu daban ba wannan ba tuliba bil hujjati wal burhan to za a nema cewa ya kawo hujjar shi da dalilin shi ga dalilin da yasa ake aka halitta mana yadda tsaba Kushe ya tuna mana lahira, mu yi gudun duniya, ya tuna mana karewa mu lura da kuma ma'abuta kabarin nan da suke ciki halin da suke ciki a zuwa cikin kabari wannan sai ya kara mana imani ya karfafe mu akan yaqinin kuma ya girmama saduwar mu zuwa ga Allah abinda zai sadar mu zuwa ga Allah murƙe shi ya tahiyar mana daga dukkan kawar da kai daga saban Allah subhanahu wata'ala da rabkana to hada alladhi dalla alaihi dalil wannan shine abinda ya shirya dalili a kansa wa manitta a gairar za duk wanda ya da'awar wani wani abu daban ba wannan ba dole ba bil hujjati wal burhan to za a nema ya kawo hujja dalilin sa wal islamu illa hujja wani ga abin da aka rantar da mu manzara wa ne salatu wasallam ya ce da na hane ku biyar ta kauri yanzu ku ziyarce shi yana tuna muku mutuwa yanzu ku ziyarce shi akwai izina da wa'azi a cikin sha'anin wato kabari sai malam ce summa inna sunnati lalle ita sunna hadisi ingantacce na sunna arja'at bin nahari an umuri adidatin muta'alliqatun bil umur haƙiƙan da farko ta zo daga hani saboda waɗansu abubuwa da ake yi a wurin kabari masu yawa waɗanda sun saba ma wato addini to sunna ta zo da an hana akwai abubuwa da ake yi a gurin kabari waɗanda suke da alaƙa da kabar da kuma ziyartar shi an yi haka ne ku da farkon siyanatar littauhi jimala don a kare haƙiƙanin tauhidi domin a kare haƙiƙanin kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala wani mayatar lil janabi da kuma kariya ga abin da ya shahi janibin shi tauhid shi yasa da farko aka hana mu ziyartar kabari sai daga baya kamar da muka bayani da farko cewa imani musulunci ya tabbatu a cikin zukatan musulmi da imani kuma a yanzu sun bambance tsakanin tauhidi da shirka da kuma shirka ziyartar kawai domin ya tuna musu lafiya domin ya tuna musu mutuwa domin akwai wa'azi to da farko sunna ta zo da hani na al'amurra masu yawa wanda suka shafi ziyartar kawai kuma an yi haka ne don a kare wato tauhidi da kuma a kare wani janibi na abin da ya shahi wato tauhidi yajibu ala kulli muslimin ijmala wajibi ne a bisa dukkan mutum musulmi wajibi ne a bisa dukkan mutum musulmi يجب على كل مسلم تعلمها wajibi ne a bisa dukkan mutum musulmi ya san waɗannan abubuwa domin ya nisanci yin abubuwan da sun saba ma shari'a a cikin abin da ya shari'a ba yau abubuwan da sun saba ma shari'a kan yi kabaranmu akwai gini da ake yi na sumunci yau an kaji kabaranmu za ka gani an kawo kabarin an kewa shi da sunci wani an shaye shi mara da sunci kaga wannan ya saba ma shari'a ba al'adar mu bace al'ada ce ta maguzawa sai gudawa da nasara a cikin kabarin musulmi ba inda aka baka damar ka shaye shi da sunci da rubuce-rubuce da ake yi a kawo a rubuta wane ne kaza wane ne kaza a cikin kabarin to malam yace ya wajaba ala kulli muslimin ta'allima ya san wannan abu li yakuna fi aminatin min al-ba'i dan mi ya kasance ya samu aminci daga ada ya samu amincewa daga ada daga kawo wani abu wanda yake ba'i batacce ne babu shi a cikin musulunci a cikin kamarar musulmi an kawo ana ɗan uwa musulmi ba so ba ne ba nuna ƙaunarka ba ce ga mamacinka ka kawo wasu minti ka ce waye ƙaurin shi ko ka shaye musulunci ya hana wannan ba a ba a gini a ƙaurin ɗan'uwa gudun ƙasan ma ba a so ya wuce ɗani ɗaya eh ɗan ƙarami ake bayan babban tudu eh haka binne mutum musulmi gane mu musulmi muna da ɗabi'unmu da ma'amilanmu waɗanda suka tabbata a cikin littafin Allah da su ka a kawo mana abubuwan da Yahudawa da Nasara da Mushrikai da Maguzawa suke yi a gurin matattu su a kawo. Abuwa musulmi, ka je makaranta a karantar da kai idan na ka yi rasu aka binne shi yaya ake yi a gurin kawai. Abuwa musulmi. Sai malam ya ce, liyakuna fi aminati min al-ba'd domin ya samu amintuwa daga ba'id abu wanda yake batacce wa salamati min ad-dalala da kuma samun kukuta min ad-dalalati na daga bata wa min zalika yana daga wannan ka samu amintuwa daga abu wanda yake batacce wanda babu shi a musulunci kuma ka samu kuta daga ɓata yin abubuwa waɗanda suke na ɓata ne a cikin abin da ya shahi tsabari marriage an nahayu an ƙauri da hajjari inda ziyaratin uku yin magana wadda take ta saba wa Allah ce a wurin ziyarar kabari akwai waɗansu maganganu da mutane in sun je kamar duka suke yi alhali waɗannan abubuwan kuma sun saba ma wato shari'a ta musulunci ina ganin ana nuna mun lokaci ya wuce ba minti biyar ya mana saura nan ya kamata mu tsaye da wannan darasi namu na wasulul iman idon kitabi wa sunna na babban malaminmu a shek dr saleh bin abdulaziz alisherin mahuda abinda aka shi min daidai wannan ba hikimar wace ba dabarar wace daga allah kuskure da aka yi daga shaidan ne muna fatan abin da ke kuskure allah su wani wata ala ya karkare shi ya tabbatar mana da abin da ya tabbata cikin littafin allah da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala marasa lafiyan mu biya da gidan asibiti Allah ƙarin da lafiya wanda ke cikin tsanani Allah ka yaye masa ƙasar mu Nijar Allah ka zaunar da mu lafiya bari mu da magaran Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka mana sabon arziki na alkhairi Allah ka tsare mu ka tsare mana imani Allah ka shi iyayenmu da kakanninmu da iya kakanninmu malaman waɗanda suka rasu Allah ka yi musu rahama Allah ka haɗa mu da mu da cikin da firdaus masu rai Allah ƙara musu imani da adalci idan lokacin su za mu yayi Allah ka haɗa mu cikin da firdaus Allah subhanahu wata'ala ya agaza mana yaran mu ƴan mata waɗanda ba su da mazajen aure Allah kai ne Allah Allah ka aurar da su ga mazajen aure zaurawan mu Allah ka aurar da su ga mazajen aure mu da muke da auren Allah ka zama da mu lafiya Allah ka ba mu abin da zan mutum ya sani a kyakkyawa talauci da kakana kai Allah ka ba mu da shi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ilaik اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم المجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين